الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri muna nan a cikin sura ta hamsin za mu tashi aya ta goma sha biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله سبحانه وتعالى bayan ya ba da dalili na hankali akan ce ma bayan an mutu za a tashi bayan rayuwar nan ta duniya ta ƙare akwai wata sabuwar rayuwa da za a kuma yi wanda nan ne mutane za su cancanci jin daɗi na dindindin ko kuma wahala da takaici na dindindin da sai Allah ta'ala yake biya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya lallashe shi ya kwantar masa da hankali ya kuma nuna masa hanyar haka take yi haƙuri Allah ta'ala ce kazzabat qablahu qaumun nuhin gabanin su mutanen maka su ƙaryata ka ko su ce kai ba manzo bane lasta mursala ko su ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun ya kai wanda aka bashi littafi akwai takunka tare da kai ko kafin su ce mali hazar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq yaya wannan manzo yake cin abinci kuma yake shiga kasuwa duk kafin ka jirin waɗannan maganganu akwai annabawa da suka gabace ka dubu ɗari da ashirin da hudu Allah ya aiko annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da goma sha uku a cikinsu akwai ashirin da biyar wanda alkur'ani ya kawo sunayensu a cikin ashirin da biyar ɗin akwai guda biyar wanda ake kiran su ulul azmi minar rusuli su ne annabi nuhu wanda Allah ya kama sunansa sau 44 a cikin alqur'ani sai annabi ibrahim wanda Allah ya kama sunansa sau 69 a cikin alqur'ani sai annabi musa wanda aka kama sunansa sau 136 a cikin alqur'ani sai kuma annabi isa wanda ya zo almasihu sau 11 isa 25 a ibnu maryam 24 sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to duk annabawa nan gaba daya akwai waɗanda suka yi nasara suka juya al'ummansu gaba daya ta zo ta bi gaskiya akwai wanda ma annabi bai samu ko mutum ɗaya ba akwai annabin da mutum biyu ne kawai suka bi shi akwai annabin da mutum ɗaya ne kawai ya bi shi akwai annabin da ma ba wanda ya bi shi annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma Allah ta'ala ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi basu yan kadan ne basu taka karya sun karya ba dare da yayi amfani da duk wata dabara da duk wata hikima da duk wani azanci da kaka ce ko bai iya wa'azi ba ya iya dan ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'aiya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم ba zagin su ne ba ba cin mutuncin su ne ba ba wulakanta su ne ba ba tozarta su ne ba ca ne fa qul tastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar Allah mana innahu kana gafara zai muku gafara yursilu sama alaikum midrara zai muku ruwan sama mai albarka wa yumdidukum bi amwalin zai ba ku kuɗi wa banina zai ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki da za ku ci ku sha ku yi arziki ku zauna lafiya wa yaj'al lakum anhara zai wadata ku da ruwan sama da ruwan ƙasa da ruwan famfo malakum la tarjuna lillahi wa qara shikenan fa abin da yayi amma fa ma amana ma hu illa qalil wa laqad arsalna nuhan fa labisa fihim alf sanatin shekara dubu yayi illa 50 aman ka dauke shekara 50 a shekara dubun nan ba hamsin kaɗan suka yi imani da shi shi yasa nuhu an kama sunansa sau arba'in da hudu a cikin alkur'ani a cikin surori ashirin da takwas cikin surori ɗari da goma sha hudu na alkur'ani to malamai bayan bincike na zamani ana neman kowane annabi a wani yanki aka yi shi annabi nuhu an yi shi a kudancin iraki kamar yadda Dr. muhammad khalil ibrahim ya faɗa cikin littafin sa qur'an qur'an wanda shi ne fi kowanne bincike da bin diddigi da kwakwafi na gano inda aka yi komai ga cikin littafin sai ce kudancin iraki kusa da garin kufa a yanzu a nan aka yi wato annabi nuhu wannan judi yanzu yana nan wani gari ne da ake kira jaziratu ibn umar tsakanin iraki da ƙasar siriya kan iyakar siriya da ƙasar turkiya gefen yamma da kogin dijila yanzu ana ganin dutsen nan da ake kira judi daga wani gari a Siriya mai suna Ainu Diwar tana ake hango dutsen Judi din nan wani masanin tarihi da bincike da kwaf ya tabbatar da cewa a wannan yanki aka yi ruwan tufanu wanda shine wato wannan ruwa da aka yi ko tsunami ko Katrina ko Wilma irin wanda aka yi a Amerika tuwa musu irin wannan ruwan duk karfin mulki da karfin iko da technology na zamani ruwan ya hada ya tafi da shi gabaki daya saboda haka Allah ta'ala ce to kazzabat qaumu nuhin kazzabat qawluhum qaumu nuhin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu wa ashabur rassi masu rijiya wata wasu al'umma ne suna da katuwar rijiya da suke amfani da ruwanta suna kiwo suna sha da dabbobin su su ma aka aiko musu annabi suka kashe annabin suka jefa shi rijiya suka binne shi a ciki to su ma bala'i ya kan musu wa samuda akwai samudawa mutanen annabi salih su ma an danke su da azaba sakamakon kangarewa wa adun akwai adawa mutanen annabi hudu su ma sun kangare sun karyata manzanni wa fir'auna akwai annabi fir'auna shi annabawa biyu ma aka aika masa da annabi musa da annabi harun wa ikhwanu lut ga yan uwan annabi lut waɗanda ya musu wa'azi ya karantar da su bincike ya nuna yanzu wannan alƙarya tana cikin ƙasar jordan kuma wannan Dead Sea yana nan wannan kogin da aka yi wannan abin a gurin wa ashabul aikati da ma'abota wannan bishiya su ne mutanen annabi shu'aibu wanda su ma a yankin ƙasar laraba aka yi su wa qaumu tubba da mutanen tubba su kuma an yi su a yankin yaman shi tubba din an ce ya musulunta sarki ne kamar yadda malam ibnu kasir ya ka tafsirin sa ya musulunta da ya zo zai yaki madina ma ya aka buga aka buga ya kasa bude madina yahuda suka ba shi labari cewa wannan garin ba za ka iya cinsa da yaƙi ba domin gari ne da za a yi ko annabin ƙarshen zamani ya zo maka ma yace zai rushe ka'aba nan ma suka lallashe shi cewa wannan ɗaki ba za ka iya rushe shi ba tun kafin a halakar da ashabul fili abin ya faru shekaru aru aru shi ne ya koma ƙasarsa ya je wa mutanensa wa'azi ba su yadda ba suka kafirce masa can ƙasar yaman ko kuma su ne mutanen saba'i waɗanda Allah ya ba mu kissasa a cikin suratu saba'i to duk waɗannan Allah ta'ala yake cewa kullum kazzabar rusula kowanne daga cikin waɗanda aka lissafa ɗin nan sun ƙaryata manzanninsu ba su yadda ba ba su buga ba su karɓa ba ba su kuma amsa ba fa haƙƙa wa'id sai wa'idi narkon azaba ta fa haƙƙa sai ya cancanta a kansu sai ya sauka a kansu sai bala'i da musifa kamar da Allah ta'ala faɗa fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna to duk wannan jan kunne ne mu koma ga Allah mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'anmu mu gyara alaƙanmu da Allah alaƙanmu da kanmu alaƙanmu da duk duniya baki ɗaya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma'az ittaqillaha haythu ma kunta wannan gyara alaƙarka ne da Allah wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tanhuha wannan gyara alaƙarka ne da kanka wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wannan gyara alaƙarka ne da sauran mutane iyayenka ne matanka ne ƴaƴanka ne ƴan uwanka ne shaƙiƙai li'abbai li'ummai maƙotanka ne na kusa ko na nesa ko addinin ku ɗaya ko ƙasar ku ɗaya ko maƙotanka ne kowa ka kyautata masa kowa ka kyautata masa kowa kai masa alheri da wanda ya san alherin da wanda bai sani ba duk kai masa idan ka dace da mai alheri to sai ya yaba alherinka in baka dace da mai alheri ba kai ka zo mai alherin saboda haka musulunci yana kira da a yi alkhairi a zauna lafiya a tabbatar da alkhairi a ko'ina yana yaduwa a fa'ayina bil khalqil awwal Allah ya ce yanzu mun gajiya ga yin halitta farko wanda halitta farko bata gagare shi ba yaya maido da ita zai gagare shi wannan sai ake kira al-hujjal al-aqliya dalilai na hankali yanzu kago halitta ya fi wahala ba akan sabunta ta to wanda ya kago halitta yaya ake mamakin baido da ita a wannan shine abin mamaki kowa ya yadda akwai halitta kuma sai aka ce in ta mutu kuma za a dada ta yake musu to me na musu me wahala me tsanani me ba zai yi ba babu kai ma an samar da kai daga babu balle kuma akwai ka a dada kai a wannan ya fi komai sauki kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce yadda muka yi halitta farko haka za mu maido da ku ba wani abu ne mai wahala ba in ma akwai wahala to kirkira ta fi sabuntawa wahala to balle an yi ka sai maido da kai ya gagara shi sa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rudi ya rude ku kada duniya ta rude ku saboda haka mu koma ga Allah mu san zai iya komai ba abin da zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala yace afa ayyina bil khalqil awwali yanzu mun gajiya mun kosa ko mun kasa yin halitta farko balle kuma a ce maimaitawa za ta gagare mu bal hum Allah yace bari dai su fi nafsin suna cikin rikici min khalqin jadid daga yin halitta sabuwa in an ce musu za a yi halitta sabuwa za a maido da mutum yadda yake sai su dinga mamaki a iza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra ai wanda yake a farko shine zai dawo da ku shi zai maimaita ku shi zai sabunta ku ya dawo da ku yadda kuke kada ka ba mamaki bane hauna wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim al-khalqu ma'anarsa biyu ne a harshen larabci yakan zo da ma'anar ijadu shay'i min al-adami ka kirkiro abu daga babu wannan ba wanda zai iya yi sai Allah ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له kirkiro abu daga babu haka kawai babu ta koma akwai wannan fasahar babu da ita amma tahwilu shay'i min suratin ila ukhra wannan abu ne da kowa zai iya ka dau wannan ka hada da wannan su zama kaza wannan shine khalqu da ma'anar tahwilu shay'i min suratin ila ukhra wannan Allah ya ba dan adam fasaha ya dauki katako ya kujera ya dauki karfe ya matse fata ya reza ya wuka ya adda ya garma ya kibiya ya kaza duk da karfe wannan tahwil shay'in min suratin ila ukhra ko ka dauki wani abu karene shi ko da a kwalba ne kaga ji an dauki manin wani da nawanci an hada an yi da a kwalba mu ce eh da mani aka hada ai ba babu ce ta zama mutum ba babu ta zama akwai ba wanda zai iya wannan sai Allah ta'ala amma Allah ya ba dan adam fasaha ya hada kaza da kaza ya ya sana'a kaza a samar da kaza to nan din ma wanda yafi kowa iya yin wannan din shine Allah in ba Allah ba zai mutum baya shan mai baya shan gas baya shan fetur baya shan kananzir baya aiki da karfin wuta ka duba mutum sai ya miƙe ya tashi ya zauna ya tsaya ya ruga da gudu ya ƙara bolam ya rage ba a masa sabis ba a masa giris inda a ce ana shan mai da wani ya makara bai zo tafsiri ba magana ce wallahi yau ba mai ko a ce bulot ɗin idansa ya mutu ko a ce yau ba a yi masa caji ba ba caji lau caji yau ba caji amma ka ga yadda Allah ya suranta dan adam wannan kada ya sa abu mamaki to shi yasa Allah ta'ala yake cewa bal huwa bal hum fi shay fi khalqin fi shakk fi labsin min khalqin jadid bal hum fi labsin min khalqin jadid suna cikin rikici allabsu ka rikice ka rude ka kasa gane bambanci tsakanin jiya da yau ko ɗazu da yanzu da in an jima ko gaba da baya ko abu fari da baki min khalqin jadid daga yin sabuwar halitta na'am ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
Allah subhanahu wa ta'ala ce walaƙad tabbas lalle dahir khalaqnal insana na ƙirƙiro mutum daga babu ni na ƙirƙiri ɗan adam wa na'lamu kuma ina sane da ma dukkan tuwassu bihi nafsuhu abinda ransa take ɗarsa masa duk na sani wato bayan an halicce ka an ƙera ka an samar da kai an maka rai an maka ƙofofi tara biyu ka gani biyu ka shaƙa biyu kai magana ɗaya kai magana saur biyu ka saurara ga ƙofar gabanka ga ƙofar bayanka duk an maka wannan tsarin da baki ɗaya aka ce to abinda zuciyarka take ɗarsa ma an sani wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu alimun bi zati sudur so ba abinda zaka boye wa Allah cikin halayenka ko dabi'o'inka kayi mai kyau kayi mara kyau kayi daidai ba kai daidai ba duk Allah ya sani wannan shine ƙarshen kwaɗaitarwa ƙarshen tsoratarwa dan aka ce an san koda abin da ranka ya ɗarsa an sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi kungiya suka ce ya rasulullah mun halaka ita me faru suka ce muna jin abubuwa da yawa a ranmu wanda da za mu furta su mummuna ne sai ke cewa ai Allah ya yafe wa al'umma ta ma haddasa bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal mutukar baka kudure wasu wasi ba baka kuma yi aiki da wasuwasi ba to an yafe maka da wannan an yafe maka abin da shaidan zai zo ya dinga sawala maka Allah shi ya komai waye Allah duk irin waɗannan tunaninnukan da za su zo dan adam da kaji haka sai ka ce amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma wannan kokawa da kuke da shaidan ya zo zuciyarka yana sa maka wasuwaci cewa tuna kaza ko kaza ba daidai ba ne kai kuma kana da hujjar daidai ne to so ake ka zuba dalili ku ta bugawa da shaidan ya ba da hujja ka ba da hujja ya ba da hujja ka ba da hujja mutukar baka kudure ba to wannan shine sarihul imani in mutukar bai rinjaye ka ba to kana da imani tunda haka kana iya kokawa da shedan da ba dan kana da wata hujja ba ai da ya gaya maka sai ka yarda sai ka kudure ka kama aiki amma ya turo ka ture ya turo ka ture ya ce fa Allah shi ya komai shi waye Allah sai ka ce to in ka ce min Allah shi ya komai shi kuma Allah waye yi shi idan na ce a wane Allah shi ma wannan sai ka ce shi ma waye shi shi ma sai an ce shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi tambaya ba za ta kare ba duniya ta kare in ka gano wanda ya Allah to sai an tambaye ka shi kuma shi ma din waye shi in ka gano shi shi ma sai a ce to shi ma nagaran waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi shi ma waye shi dan adam ba zai daina tambaya ba shi yasa aka ce Allah sai ai shiru kuma Allah cikin hikimarsa dan ya hutar da mu da ya tashi yin halitta sai ya komai zaujaini komai sai ya biyu shi kadai ne daya dan ka huta in ka ce sama sai ka ce kasa in ka ce gabas sai ka ce yamma in ka ce kudu sai ka ce arewa in ka ce baki sai ka ce fari in ka ce dogo sai ka ce gajere in ka ce mai kiba sai ka ce tsila ko in ka ce dariya sai ka ce kuka in ka ce samu sai ka ce rashi in ka ce magana sai ka ce shuru in ka ce aljanna sai ka ce wuta in ka ce musulunci sai ka ce kafirci in ka ce gaskiya sai ka ce ƙarya in ka ce adalci sai ka ce zalunci in ka ce ilimi sai ka ce jahilci in ka ce sunna sai ka ce bid'a in ka ce sa wadata talauci komai biyu yake tafiya amma in ka ce Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne bai da kishiya amma komai ka daga yana da kishiyansa da ke daurantarsa to don a huta ne kawai yasa ma ka je kan Allah lissafi ya kare da an ce Allah to a tsaya ne amma ka ce za a haura to an shiga rigimar da ba za a iya warware ta ba to shi yasa abin da rai ke wasuwasi wa mutum ma dinnan ta shigar da komai da komai shi yasa yace wa na'lamu ma ma dinnan shine maf'ulun bihi mabani ala sukuni fi mahalli nasbin ismu mawsul wa na'lamu ma tuwaswisu min waswasa yuwaswisu wasawasatan wa waswasan duk abin da ranka take kai komo waswasa abin da zai je komo ya je ya dawo ya shiga ya fito haka nan wato bugawar zuciya da kai komanta nafsuhu abin da ransa take saƙa masa take raya masa take ɗarsa masa take wato gaya masa wa nahnu Allah ya ce mu ne a ƙarabu mafi kusa ilaihi daga mutum min hablil warid daga igiyar nan ta kan kan wuyansa da ake kiranta hablil warid kowa yana da hablil warid guda biyu ita ce kamar giya ga mota to haka hablil warid take ga mutum daga nan in ka ɗora hannayenka nan biyu za ka je su jijiyoyi guda biyu a nan bayan kan ƙeyarka waɗannan jijiyoyi guda biyu su suka taho gadon bayanka suka taho sai suka rabu biyu sai ɗaya ta taho nan ta zama ita ce hannun zuwa agara wannan ma ta biyo nan zuwa agara wannan shine kamar birkin mutum ka zabura da gudu in za ka hau tudu ka yunƙura ka hau da duk wannan igiyoyin guda biyu ne na gadon bayan mutum tunan suka samu matsala ga mutum ya kasa tashi ya kasa motsi ya kasa tafiya to waɗannan jijiyoyi guda biyu in ka kula mutum ɓari biyu ne ɓari ne guda biyu kamar gora ne aka manne shi in ka taho ta kan ta kan fuskarsa za ka ga ido ɗaya anan ido ɗaya anan kofar hanci ɗaya anan kofar hanci ɗaya anan to sai aka kwantar da leɓe saboda shi ba a yi shi a haka ba shi za ka ga biyu ne in ka shiga baki za ka ga haɓa ita ma akwai sama akwai ta ƙasa to in ka taho nan za ka ga komai kirji nan biyu ne kunan biyu ne in ka taho su hanta su koda su waye za ga bi bi bi bi bi hannu a nan ɗaya kafa kafa ɗaya a nan wannan ɗaya a nan haka marionansa duk mace ce nonon ta duk an raba shi biyu haka aka yi mutum ɓari biyu to sai a haɗa shi zai ɓari ɗaya to wannan igiyar ita ce ta taho take riƙe gadon ba mutum har zuwa ƙasa to Allah ya ce wannan igiyar da ta zama kamar ita ce giyar mutum da ita yake yunkura ifalla da gudu kuma ya ja ya tsaya in zai hau tudu ya kama ko zai hau igiya ya kama in ta samu matsala shi ke ga mutum ya kwanta to Allah ya ce ya fi ka kusa da ita ma'ana zai iya tsinka ta in ya tsinka ta shi kenan komai ya tashi daga aiki suka ce spinal cord ɗinsa ta lalace ba iya tashi ba iya yunkuri ba iya fitsari ba iya kashi komai sai dai a yi masa ko a ce ɓarin jikinsa ɗaya ya lalace ɓari yana aiki duk inda za a ragargaza ka Allah ya sani kawai kyale kai ya san yadda za a yi ka daina gani ka daina ji ka daina magana ka daina yunkuri ka daina kaza duk ya sani kowace kofa cikin kofar nan tara na ya san abin da zai taba ta lalace an ga Allah ya kyale mutum ya kyale mu sai mu tsiya kuma sai kuma mu fasa godiya Kai, wato Allah yana da hakuri mu kuma din da yake gudanar ba mu da kirki Allah kawai ya fi mana yake wallahi kowa a nan cikin mu aka ce za a taba shi ba zai kai ba wallahi Allah kawai ya fi yake saboda kana yin kirki ka dan yi alheri Allah sai kau da kai ya kyale to shi yasa Allah ta'ala ya ce to mun fi mutum kusa da wannan wannan kamar tsoratarwa ne da kuma kwaɗaitarwa iz ya talaqqal mutalaqiyani Allah ya ce ka ambata musu lokacin da masu haduwa suke haduwa anil yamini wa anil shimali qa'idun akwai zaunanne a dama akwai zaunanne a hagu mala'ikan da ke rubuta lada yana dama mai rubuta alhaki yana hagu kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna sun san duk abin da kuke yi suna rubutawa ma yalfizu min qawlin dan adam ba zai furta wata kalma ba illa ladayhi raqibun atidun face akwai raqibun atidun a dama akwai raqibun atidun a hagu wasu kan ce raqibu da atidu wa ga ma kowa sunansa raqibun atidun raqibun atidun sifa da mausuf ne ba ataf da ma'tuf bane raqibun atidun a dama raqibun atidun a hagu mai kula da aikinka na lada yana dama mai kula da aikinka na alhaki yana hagu duk kalmar da zaka furta sai sun rubuta wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda biye imani da Allah da ranar lahira in zai buɗe baki ya magana ya faɗa alheri ko ya shiru a nan ne malamai suka ce afatul lisan as-sukutu wal kalam shi harshe yana da illa biyu yana da amfani biyu akwai inda yin magana matsala ne akwai inda yin shiru matsala ne akwai kuma inda yin magana alheri ne akwai kuma inda yin shiru alheri ne zaka kafin ka furta ko ka faɗa ka san me za ka faɗa in ya kamata a faɗa sai ka faɗa in bai kamata ba sai kai shiru shine afatus sukut wal kalam harshe yana da illa wata ran in ya faɗa yana da illa wata ran in ya shiru ba ko ina ya kamata kai shiru ba ba ko ina ya kamata kai magana ba sai ka duba ina ya kamata ai magana ina ya kamata ai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hal yakubban nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim yau me yake kifa mutane akan wuta in ba abin da harasansu suka girbo musu ba mutum ya ta karaɗi ya ta surutu ya ta magana ya ta hira ya ta katobara ya ta sakin baki yana faɗa kalmomin da bai san wataƙila su ja masa fushin Allah ba shi yasa annabi ya ba mu sikeli sallallahu alaihi wasallama yace al-mutakallimu bil batil shaytanun natiq was-sakitu anil munkar shaytanun akhras wanda zai ga ana tsiyaye shiru kuma yin maganarsa zai tasiri to ya zamo shaidan kurma mai yin magana mara amfani kuma ya zamo shaidan mai surutu so da ka iya harshenka ka iya tuka harshenka in ba ka ba sai tuka ka ka iya bakinka kada ya halaka ka bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya to kaji ma yalfizu min qawlin komai kankantar magana an ka faɗa ta alkhairi ko ta sharri shi yasa malam ibnu qayyim yace kowace gaba daga cikin gabobin nan naka suna da hukunci guda biyar baki akwai abin da wajibi ya faɗa akwai abin da haramun ya faɗa akwai abin da mustahabbi ya faɗa akwai abin da makaruhi ya faɗa akwai abin da ja'izi ya faɗa to in zaka bude bakinka to ka san me zaka faɗa sai ka auna shi da wannan sikelin guda biyar shi ake kira al-ahkamu taklifiyya al-khamsa sai ka auna shi haka in ido ne shi ma akwai abin da wajibi ya kalla akwai abin da haramun ya kalla akwai abin da mustahabi ya kalla akwai abin da ja'izi ya kalla akwai abin da makaruhi ya kalla haka kunne akwai abin da wajibi ya ji akwai abin da haramun ne ya ji akwai abin da mustahabi ne ya ji akwai abin da makaruhi ne ya ji akwai abin da ja'izi ne ya ji haka nan hanci akwai abin da haramun ne ya shaka akwai abin da wajibi ya shaka akwai abin da mustahabbi ya shaƙa akwai abin da makaruhi ya shaƙa akwai abin da ja'iz ya shaƙa haka nan kafa akwai inda wajibi ta je akwai inda haramun ne ta je akwai inda mustahabi ne ta je akwai inda makaruhi ne ta je akwai inda ja'izi ne ta je kamar da mai hadari yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi duk abin da zaka aikata ko ka faɗa ka tambayi hukuncin Allah hukuncin Allah kuma shine abubuwan nan guda biyar al-ahkamu taklifiyya al-wajib al-mustahab al-haram al-makruh al-ja'iz wal-mubah sune al-ahkamu taklifiyya duk aikin da zaka yi in ma kai baka auna aikinka da abu biyar din nan to kai a rubutu ana auna maka mala'ika ya ware kai wajibi a rubuta kayi mustahabi a rubuta kayi haramin a rubuta kayi makaruhi a rubuta inda malamai suke sabani ja'izi ma ana rubuta shi shi da abinda ma ya ta'allaka bihi amrun wala nahyun li zatihi abinda wato ba lada ba alhaki shi ma za a dinga rubuta ko ba za a rubuta ba saboda haka Allah ya taimake mu mu iya aiwatar da gaban mu inda za su jawo mana yardarsa shine Allah ta'ala ya gaya mana wannan cewa ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa ja'at sakaratul maut bil haqq Allah yace magagin mutuwa ta zo da gaskiya shine mutuwa idan aka danki mutum aka matsa mutum aka makure mutum aka danki mutum ana fusgar ransa in mumini ne za a cire da daɗin rai idan munafiki ne ko kafiri za a wujijjiga shi za a matse shi za a tsananta masa wajen fitar rai manzo Allah ce la ilaha illallah innal maut la sakarat kai mutuwa tana da radadi mutuwa tana da daci mutuwa tana da magagi mutuwa ba ta da dadi da wani ya mutu kuma ya dawo ya zo ya rubutu akan yadda ake fitar da rai da hankalin jama'a ya tashi kama kowa lokacin da zai ji wahalar ya tafi kenan shi yasa aka gaya wani alkur'ani mutuwa tana da magagi tana da raɗaɗi tana da zafi ka nemi sauƙin zafinta da raɗaɗinta ta hanyar bauta wa Allah ka rage wa kanka wahala da ƙunci da bala'i a lokacin mutuwa ta hanyar aiki mai kyau Allah ka sauƙaƙa mana lokacin mutuwar mu ta zama da sauƙi shine Allah ta'ala yace wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika wannan magagin mutuwa din nan ma kunta minhu tahid shine abin da kake babbauɗewa kake kakkaucewa cewa kai ya same ka an gama wayan an gama dabara an gama gyara an gama kaza sai kaga mutuwan nan dai a ƙarshe sai an ji an haɗu da ita a ta fita da mutum nan ai gabar da shi ai yamma ai kudu ai arewa duk a zo a ce ma ƙarshe daina cin kaza daina cin kaza daina cin kaza shi ka koma cin zogale wani mai kuɗi ya je aka lissafa aka ce ka daina cin nama ce ha ka daina shan zuma a rage zaki a rage maiko a rage sanyi to me rayuwar AC nan yanzu a ce a rage AC a rage firji to me rayuwar gida na ba AC ba firji aka ce a daina shiga sanyi a daina cin maiko a daina shan zaki a koma ruwan zogale wajen duk a rage dai dan sauki kada a wahala duk dabaru ne gashi na iri-iri amma ƙarshe dai dole tafiya za a yi to shi yasa tun da za a tafi dole kowa yadda za a tafi ayoyin rabin dozin alkur'ani sun gaya mana kowa zai tafi kullu nafsin za a yi maut kowa sai ya ɗanɗana mutuwa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كالشيء الله تقول فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah ce in kun ku masu gaskiya ne kun isa ku tunkuɗe wa kanku mutuwa in an kira ka lahira ka ce ba za ka ba in ka isa ka ce ina zuwa ce mala'ika je ka ce ina zuwa in ya tawaffakum malakul mautu allazi wukila bikum hatta idza ja'a lakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha ila ka mutuwa dole ce sai dai kawai me za a haɗu da shi bayan mutuwan shi ya fi damun mu Allah ya haɗa mu da alheri shine a Allah subhanahu wataala ya ce wa nufikha fi suri za a yi busa a cikin ƙaho wanda mala'ika israfil zai busa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika ya sa wannan abun a cikin bakinsa ya ja numfashi yana jira a ce busa yanzu a haka yake a tsaye jira yake a ce busa to karar da za ta fito daga cikin wannan abinci za ta sa kowa sai ya mutu karaji ne wanda ba taɓa jin irinsa ba sai kawai ka ga faf an fafaɗa an mutu kawai nufika fi suri shi yasa sahabbai suka ce to ya zamu manzo Allah ya ce ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ba wata dabara tunda an ja numfashi ana jira Allah ya ce busa to kai wata dabara kake da ita wani ne talauci ya haushi haushi haushi ce shi wallahi da san da kahon na yake wanda sai ya busa ai baka ba san da yake ba karwa kallahu kuma kai lokacin da kake cikin tsiya kake cewa inda kaho kana da iko da shi da ka busa don haka wani jiwon kai kuma kai arziki wani shiga tsaye shi ma busa zai tunda Allah ba zai bar mu a hali guda ba ba zai bar mu duk da arziki ba ba zai bar mu duk da talauci ba ba zai bar mu duk muna dariya ba ba zai bar mu duk muna kuka ba ba zai bar mu duk muna zaune ba dole Allah ya riga ya caccanza lokacin da kake kuka kake jin babu daɗi a ranar wani yake dariya ta masa daɗi lokacin da kai aka sallame ka daga asibiti a lokacin aka shiga da wani lokacin da wani ya shigo duniya an haife shi ana murna a lokacin wani zai fita an kai shi makabarta lokacin da wani zai ce garin nan ya masa zafi bari ya haɗa kayansa ya je tasha sai ga mota ta sauke wani shi kuma ya shigo garin duk ya ce bari je gombe gombe ana samun arziki kai gombe ta maka zafi ka haɗa kayanka ka ce bari kai yamma ko kai kudu ko kai arewa wani kuma ya ce gombe da arziki shi kuma tasha ta sauke shi lokacin da wani zai aure lokacin shi kuma wani ya saki lokacin da za a kai wani makaranta wani ya gama ya tafi kai za ka shiga wani ya fita lokacin da wani ya ci riba lokacin wani ya faɗi lokacin da wani ya tagumi abin duniya masa zafi wani kuma yana murmushi abin duniya ya masa kyau haka ba muke ta tafiya samaniyatun tajri ala nas kullihim fala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya abu takwas ke gudana akan mutane ba yadda za su su guje musu sururun wa huzunin yau da farin ciki gobe da bakin ciki wa ijtima'un wa furqatun wata ran a hadu wata ran a rabu wa usurun wa yusurun wata ran da yalwa wata ran da kunci sun ba su kumin wa afiya sannan wata ran da lafiya wata ran ba lafiya wata ran kuma sai mutuwa haka rayuwar take ba yadda zaka ka kauce ma wannan komai wadatarka komai talaucinka ko ka yadda ko baka yadda ba sai an juya ka wannan shi ake kira ibada kauniya ba iya fita daga nan shine Allah ta'ala yace zalika yawmul wa'id wannan shine rana alkawari da za a haɗu waja'at kullu nafsin kowace rai ta zo ma'aha sa'iqun da mai korata wa shahidin da mai bada shaida akanta an ce mala'ika biyu ne ɗaya na kora mutum biyu gaba mu je mu je mu je ɗai kuma ga rubutu a hannunsa littattafanka fayil fayil ɗinka ya rike za a je gaban Allah shi yasa kuka ga ai mun shigo duniya da fayil guda uku bi katabi rizqi wa ajalihi sa'in aw sa'idu kowa an masa gama masa budget guda uku budget din abin da zaka ci budget din shekarunka da watanninka da satukanka da awanninka da sakan ɗinka da unit ɗinka da inda zaka mutu an gama budget sannan budget ɗin rayuwarka ta ta addini me za ka yi a ina za ka mutu shaƙir ne kai ko sa'idun an gama an kulla wannan fayil ɗin sau da haka za a zo da shi a riƙe har mutum zai ce mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah ce komai aka aikata gashi a fili kai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza wanne ne baka yi ba a goge yau mai tazakkarin insanu ma sa'a ranar da mutum zai tuna abin da yi yau a shekara kana da kwana 360 yanzu da za a tambaye ka kalacinka na kwana 360 ka lissafa ba za ka iya ba kawai abin da ka ci fa a kwana 360 je mai ka ci shekaran jiya shekaran jiya wancan shekaran jiya wancan sai dan likita ya hana ka cin wasu abubuwa ya ɗora ka akan wani abu guda ɗaya wataƙila za ka iya tunuwa to balle a ce yanzu da aka yi sallar isha a nan masallacin a tambaye ka mai liman ya karanta a raka farko bayan fatiha dazu dazu me ya karanta wataƙila limamin ne kawai zai iya tunowa shi ma wani limamin manta yake to Allah ya ce ya tazakkarar insanu sai ka tuna komai saboda kai kai abinka laqad kunta fi ghaflatin min hadha Allah ce tabbas ka kasance daga rafkana daga wannan abin da ake faɗa faka shafna anka ghita'aka sai muka bude maka wannan hijabin wannan murfin da ya rufe maka baka ganin abu sosai yau kallon ka tarne fes as komai gashi kururu kana ganin sa fa basaruka al-yawma idan ka a yau hadidun mai karfin gani ne yau ba wani hazo hazo ba wata ƙura-ƙura ko mai gashi tar a gabanka abinda kake ganin da ba zai yi gashi ya tabbata to shi yasa kaga al'amarin Allah kenan na'am wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kull kaffarin anid مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Allah ta'ala ce wa qala qarinuhu sai abokin tafiyarsa yace hadha ma ladayya atidun wannan tabbataccen abu ne a hannuna na abin da kowa ya aikata ga fayil din a rubuce ba dama kai inkari ko ka karyata ko ka ce an ƙara maka aiki alhaki ko an rage maka lada to sai Allah ce alqiya ku jefa kulla kafarin anidin dukkan kafiri mai tsaurin kai fi jahannama a wutar jahannama ku jefa shi an ce mutum biyu ne aka ba su umarnin da shaidan da mai rike shi dan a yi mutum majaujawa wanda ya rike hannu daya wanda ya rike hannu daya a jefa shi wasu ce a'a ɗaya ne aka masa wato abin nan guda biyu kamar yadda umar ulkasi ya ce khalilayya murrabi ala ummi jundabin muqabbilu banatil fuadil mu'abbabi sai ce alam tara anni kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tatayyabi to sai suka ce irin wannan ne da mai 20 ya ce kalilan ya uja bil muhassabi wanzila wala tabjiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqqu ibadallahi bil majd wal ula wayi wayi da sauransu to saboda haka suna yin magana da biyu sai mutum ya faɗa abu biyu amma yana nufin ɗaya kamar kifa na biki min zikira habibin wa manzilin da sikitin liwa bainar dukhuli fa haumali to sai a ce wai ɗaya ne amma sai aka bada umarni biyu to sukan faɗi wannan amma dai tun da ya zo tasmiya asali a bashi yadda yake alƙiya ku jefa kulla kafarin anidin dukkan kafiri mai tsaurin kai fi jahannama a wutar jahannama dama Allah ta'ala ta inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba manna'in lil khairi wanda yake hana alheri duk wani alheri hanawa yake ko gare shi ko ga waninsa mu'tadin dan ta'adda muribin mai shakka a cikin addinin Allah allazi ja'ala ma Allah ilahan akhara wanda ya sanya wa Allah wani abun bauta tare da Allah yawa Allah kishiya a cikin bauta fa alqiyahu ku jefa shi fil azabu shadid a cikin azaba mai tsanani qala qarinuhu sai abokinsa yace abokin da aka hada su yace rabbana ma atagaituhu Allah ni ba ni na sa shi ya dagawa ba wato mutum zai musu yace wanda ne ya kara mun ko shi mala'ikan ne ya ƙara min rubutu ko wane ne ya halaka ni ɗayan biyu walakin kana fi dalalin ba'id sai dai yana cikin bata mai nisa ƙala sai Allah ta'ala ce la tahtasibu ladayya kada ku jayayya ba na son jayayya da musu anan wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id bayan na gabatar muku da narkon azaba cewa duk wanda ya saba za a yi masa azaba kuka kibi dan me za ku zo kuna mun musu wane ne wane ne ba ni bane shi yasa ni ni na sa shi magana ta kare dan mutai ya tafi ta dan aljanna tafi aljanna shikenan an gama ma yubaddalu alqawlu ladayya Allah ce ba a musanya magana a gurina ka faɗi wani abu daban ka zo ka karyata ko kai wani abu daban ka ce ba kai kai ba ba a wannan a gaban Allah wa ma ana bizallamin lil abid ni ba abin jinjinawa ba ne ga zaluncin bayi wato ba za ka ce zallam a nan sigatul mubalaga ce na fa'al ba nisba ce game da ake cewa hadid hidada hidada shine sana'ar haddad sibaga sana'ar sabbak saboda haka zallam yana nufin nisba Allah ba abin jinginawa ba ne zuwa ga zaluncin bayi kwata-kwata domin zalunci shine ka tasarrufi akan kayan da ba naka ba na'am يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambata musu yawma naqulu li jahannama wata qira'an yaqulu li jahannama wata qira'an yuqalu li jahannama halim tala'ati kin cika kin yi fanfan tunda Allah ya ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in na rantse sai na cika wutar jahannama fanfan sai na makare ta sai na cika ta sosai wata ƙulu jahannama sai ta ce halmin mazi shin akwai ƙari wato jahannama za a zo da ita tana da linzami guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke riƙe da shi amma tana neman fusgewa mala'ika biliyan hudu da miliyan tara suke riƙe da wuta jahannama amma tana son ta fusge wata jaka ce an cika ta da bala'i nan za a dinga dankara mutane ana saka mutane ana tura mutane ana saka dandazo duk dubu mutum 999 ne yan wuta da yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina kun ga amfanin wa'azi kenan ba sai da azumi ba cewa tun da jahannama sai an cika ta famfam to Allah ya sa ba mu a ciki idan Allah ya ce a ranar alkiyama ya ce ya adam kamar da ya zo hadisin bukhari cikin suratul hashir tattaro min yan wuta cikin ƴaƴanka sai annabi adam ya ce nawa sai Allah ya ce dukkan dubu ɗari tara da casa'in da tara ne za su shiga wuta da jin haka jaririn da ke filin alkiyama sai ya furfura shine Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba ranar da jariri zai furfura saboda bala'i kai bukatar mu dinga tunawa junan mu irin waɗannan abubuwa da ke gaban mu to shine ma yazo a hadisi cewa idan an zuba an zuba Allah ce kin cika ta ce a a karo a zuba a zuba kin cika ta ce a karo sai Allah ya take ta tukunna da kadami sannan ta ce kap kap kap ya isa ya isa ya isa amma ba haka ba faɗi za ta dinga sai ta cinye duniya gaba ɗaya ba ruwanta to sai a rufe shike na aika dukan na duka Allah ya tsare mu hannun mazid akwai ƙari in ji jahannama wa uzlifatil jannatu an matso da aljanna lil muttaqina ga masu tsoron Allah ghayra ba'idin ba aban nisantawa bace ga barin shiga su ga su ga ita shiga kawai za su yi hadha ma tu'aduna za a ce musu wannan shine abin da ake muku alkawari li kulli awwabin hafiz ga dukkan mai komawa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah wannan shine makomar ka zo ka shiga aljanna man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah a boye a fili yana bauta Allah a ɓoye yana bauta Allah da ikhlasi da mutaba'a ya cika zuciyarsa da muhabbatillah wa ta'azimillah wa raja'illah wa khawfillah ya cika zuciyarsa da girmama Allah da san Allah da kwaɗayin rahama Allah da tsoron azaban Allah ya dawo bai ayyukansa da ikhlasi da mutaba'a wannan shine man khashiyar rahmanu bil ghaib waja'a kuma ya zo alkiyama da kalbin da zuciya munibin mai komawa ga Allah cikin rayuwarta ga baki daya udkhuluha bi salamin sai a ce ku shiga aljanna da aminci ku shiga aljanna kun gama shan wahala kun gama bakin ciki kun gama kuka kun gama bata rai kun gama shan kunu kun daina damuwa kun daina tagumi kun daina tsaki kun daina bacin rai kun daina bayan gida kun daina bawali kun daina zuwa asibiti an daina ɗauke muku wuta an daina ɗauke muku ruwa matanku ba sa al'ada ba a sakin su ba sa haihuwa ba baƙin ciki ba saki ba fitina ba rigima ba fashe fashe ba rigingimu ba naushe naushe ba zage zage ba tashin hankali ba mai jin haushin kowa ku zauna cikin farin ciki din din din hai Allah ka kai mu aljanna da mutum bai shiga aljanna ba an gama da shi ko ya gama da kansa za a ce da ko an gama da shi ne Allahu alam zalika yawmul khulud wannan shine ranar dawwama a cikin ni'ima Allah sa muna ciki lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so akwai shi a cikin aljanna wa ladaina mazidun Allah yace akwai ƙari kuma lillazina hasanul husna wa ziyada kullun a cikin ƙari kace domin in aka daka aljanna ka saba da gidanka gidan ba a masa fenti matan ba a musu kwaskwarima wato ba a gyaggyara abubuwa sai ka gaji saboda haka in ka fita gidanka in ka dawo sai ka ce ba shi bane saboda an canza matan an canza gidan kai ma an canza ka gana ku ne suna kai ne kana ni ne ba suna ku ne mana kullun sai an ta burge ka an ta burge ka ma la ainur ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala qalbi bashar ka haka za a ta faranta wa mutum rai saboda yayi abin da ake so na'am وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kam a halakana da yawa muka halakar da yawa muka kakkarya wasu jama'a qablahum min karni karnoni da dama sun wuce nuhu waye duka annabawa waɗanda aka aiko aka ƙi bin sakon su Allah ya ce din na halaka su hum ashaddu minhum batashan sun fi su tsananin ƙarfi da tsananin iko da mulki Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين الله يقول هل من محيص fanaqabu fil bilad sun yawo a bayan gari sun yawo a cikin gari an watsa su a gari suna ta neman mafita hal min mahis akwai gudun tserewa idan Allah ya ko bala'i gabas za ka yi ko maka kudu ko arewa wani Allah ya koro ka ba ina za ka sai dai ka dawo gurinsa shi Allah in ka in ya koro ka to sai dai ka dawo inda aka kore kan ka nemi afuwa amma ba inda za ka je ka tsira ko ka ɓuya ko ka raɗe ko ka shige wani loko da wani a ganka ba zai yi ba to Allah ya ce hal min mahis shin akwai matsera idan Allah ya durfafi gari mutane don suna yawo suna neman rami wani ya shiga rami wani ya shiga tudu wani ya hau kaza wani ya kulle wani ya shiga daki hal min mahis inna fi zalika la zikra a cikin wannan akwai akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ma'ana wanda yake da hankali aw alqa sam'a ko ya jefa ji ma'ana ya tsaya ya saurara da kunnansa wa huwa shahidun kuma yana halarce cikin tunaninsa da hankalinsa ya tsaya ya nutsu ya tara hankalinsa shine ma'anan shahidun din ka tara hankalinka ka ji abin da ake faɗa ba kana ji ta wannan kunnen yana fita ta wannan kunnen ba yadda bahaushe yake cewa in kunne ya ji jiki ya tsira wannan kuskure ne in kunne ya ji jiki ya yi aiki sannan jiki ya tsira kawai don ka ji sai ka tsira in haka ne kowa ba abu jahil ma sai tsira yi saboda sai ka ji ka yi aiki sannan ka tsira in kunne ya ji jiki ya yi aiki to jiki ya tsira amma in jiki ya ji kunne ya ji jiki bai aiki ba to jiki ba zai tsira ba saboda haka wa huwa shahidun yana halarce wato yana ji yana fahimta yana ganewa wa laqad khalaqana as-samawati wal arda Allah ce hakika mun kirkiro sammai da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sammai da ƙasa din nan fi sittati ayyamin a gwargwadon kwana shida a kwana shida kwana shidan nan masu awa 24 ake nufi masu minti 1440 ko ko wasu awanni ne na musamman Allah ya bawa kansa sani domin an gaya mana akwai yawmin ka alfa sanatin akwai yawmin miqdaruhu 50 alfa sana akwai kuma yawmin ka yawmina shine mai awa 24 mai minti 60 60 24 minti 1440 wannan ake nufi ko ko wani wato abin da din ake nufi daban wannan Allah ya bawa kansa sani ba Allah ya yi haka ne dan ba zai iya yin abu nan take ba a'a inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Allah ya haka ne don ya koya wa ɗan adam tsari kasancewa za ka yi karatu zai ɗauke ka shekaru kaza don ka ba abin a tsare duba tsarin ilimi 6334 system kai shida a firamare kai uku a sakandire karama kai uku a sakandire babba ka je kai hudu a university shekara nawa kenan kafin ka samu digiri goma sha na goma sha shida ashe duk mai digiri ya wahala shekara goma sha shida kenan in ya bi ka'ida in bai yanke ba in bai samu matsala ba in ba a yajin aiki ba in ba a samu rata tsakanin wata da wata ba sai ka shekara goma sha shida kana bauta ilimi kafin a ganta da digiri da kuma aiko gwamnati nema aiki ko to shi kenan to kun ga rayuwar kenan saboda haka ana son a tsari shekara kaza zan kaza wata kaza zan kaza qur'ani yana da aya dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ina so in haddace shi a shekara biyu kullum sai in haddace shafi guda shafi ɗari shida ne da kaza a shekara biyu na haddace shi ko kullum haddace shafi ɗaya zan haddace shi a shekara ɗaya da rabi ko kullum malamai sun kasa ƙur'ani zuwa zuwa wato sumuni sumuni sumuni ɗari hudu da tamanin saboda haka rubu'i ɗari biyu da arba'in sumuni ɗari da ashirin juzu'i sittin kenan da za ka haddace juzu'i ɗaya kullum za ka haddace ƙur'ani a wata biyu kuma an samu wanda ya haddace ƙur'ani a wata biyu kullum izu ɗaya ke haddacewa ba aikin da yake sai karatu tun safe in ya sa izu ɗaya a gaba sai ya haddace shi kafin yamma gobe ma ya izu ɗaya jiya ma ya izu ɗaya sai gashi wata biyu ya haddace ƙur'ani kuma ya tasa tilawa wata biyu ya tashi ya tafiyarsa wata hudu saboda haka wa ma massana min lugu Allah ya ce wahala da tsanani bata taba ni ba an ce yahudawa ne suka kudurce cewa wai tun da kwanaki a sati bakwai ne kuma Allah ya ce ya yi halitta a kwana shida kenan ya huta a kwana ɗaya sai suka ce ya fara halitta ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ya gaba halitta la asabar ba shi da aikin yi sai ya kwanta yana huta wai shi yasa su ma duk asabar ba sa fita aiki saboda su ma su koyi da Allah ya huta su ba su huta ibnu kasir ya ce duk wanda ya kudurce haka a ransa ya zama kafiri shi yasa Allah ya ce wa ma masana min lugu in ma kwana shidan Allah ya yayi wannan yau yayi wannan gobe yayi wannan jibi Allah ya ce ba fa gajiya ne ba ka ku ga kuna da kwana bakwai a sati ni kuma na ce na yi aiki na a kwana shida ku dauka ɗayan ban yi komai a ciki ba hutawa ne ka ku aqida yahuda wa ma masana min lugu ai min ta'ab wahala bata shafe ni ba fasbir Allah ya ce wa annabi ka yi haƙuri wannan lallashi ne alama ya ƙuluna bisa abin da suke gaya maka mai ciwo wasabbih ka yi tasbihi kai sallah bihamdu rabbika tare da godewa Allah mahaliccinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta hudo shine sallar asuba wa qabla al-ghurub da kafin rana ta fadi shine sallar la'asar wa min al-layli da daddare kuma fasabbihu kai tasbihi da sunan Allah shine sallar isha wa adbar sujud da kuma bayan sujjada shine tasbihu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da ake bayan sallah na'am واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
Allah ta'ala ce wastami ka saurara ka ji yawma yunadil munadi ranar da mai kira zai kira zai kwalla kira min makanin qarib daga guri kusa an ce wani dutse ne a baitul maqdis wasu sun ce a makanin qaribin komai nisan ka kamar a gaban ka ake yi ba za ka ce ni ina kusa da shi wannan yana nesa da shi a'a da nan nesa da na kusa za su ji ƙara jin iri ɗaya saboda Allah ke isar da ƙara ta shiga kunnen kowa yawma yasma'una sayhata bil haqq Allah ce ranar da za su ji kururuwa su ji ƙara ji su ji ihu bil haqq kuma na gaskiya na azo a mutu zalika wannan rana da za a yi busa yawmul khuruj ranar fitowa ne daga cikin kabari dukkan halittu za su fito min al daga kaburbura inna Allah ce tabbas ni wannan mun ce nunar azuma ba jam'i ne da Allah da wani ba inna nahnu nuhyi wa numit Allah ce haƙiƙa ni ne kadai mai rayawa kuma ni ne kadai mai kashewa wa ilainal masiru kuma matattara da makoma da majuya a gabana a gurina za a dawo ranar alkiyama yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a ranar da ƙasa za ta tsatsage anhum gabarin mutane suna fitowa daga cikin kaburburansu sira'an da gaggawa da sauri ba nawa kowa ya fito ya tashi zalika hasharun alaina yasir Allah ya ce wannan tattarawan yasirun mai sauki ne alaina a gurina in tattara duniya guri guda Allah ya ce abu ne mai sauki kalam ilbasar a huwa aqrabu nahnu a'lamu bima yaquluna Allah ya ce ni ina sane da abin da suke gaya maka mai daɗi da mara daɗi wa ma anta alaihim bijabbar kai ba mai kama karya bane a kansu mulkin musulunci ba mulki ne na kama karya ba ko na kama lankwasa ba ko na kama juyar ba a'a kama gyara ne ba kama karya ba in ba an ga karyayyen gyara shi ake a musulunci aljabbar shine wanda yake karya mutane lasta alaihu bi musaitir kai ba mai saitara a kansu bane ka cuce su ka wulakanta su ka ci mutuncin su fa zakir kai wa'azi bil qur'ani da alqur'ani man yakhafu wa'id wanda yake tsoron narkon azaba ta zai ji kuma zai bi kuma zai amfana abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi maganar ni'imomi Allah ya sa mu shiga ni'imar wanda suka yi magana azaba Allah ya tsare mu Allah ya amfanar da mu da abinda muke karantawa ya sa ya zama tsira gare mu duniya da lahira abinda qur'ani yace ayi dama muna yi Allah ba mu ikon tabbata akai abinda yace ayi wanda ba mu yi Allah ba mu ikon yi abinda qur'ani ya hana dama mun hanu Allah ya kara mana hanin abinda ya hana kuma muna yi Allah ya raba mu da wannan abin Allah ya mana rahama ya ji kanmu ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
sanarwa da ɗinki shi ne kamar yadda muka fara sanarwa ce cewa jibi a saboda ana tsara a irin takardun gayyata da muka samu daga garuruwa da kewaye da cikin jihar Gombe. Ah, An tabbatar da cewa za a kai garin Wadi. Can daga gina ake ɗaukar hanyar kuma wannan gari na Wadi daga gina ɗin hangar mutunta. Sura kudu mai mota kar yi tsoron zuwa ko wani shakun zuwa. Mai mashin ma yana iya kwanciya. Daga bawa matsala daga Gombe har Wadi Allah ya. Kuma garin nan a Wadi. Kuma garin da muka zuwa ba. kuma kusan su ne na farko farkon kawo takardar gayyata ba a cikin wannan da kuma a wata mutane su yi da taro an wannan misali kuma ko karfe tara ko takwas wanda zai ba mu damar mai sawa da aka su insha Allah ta'ala za a ba da cikin karfe goma ne daidai zuwa wanda ya suwa sai a taso a yanzu kuma kamar sun lokaci na su na kashin kan kuma a fata su taimaka a yawa a cikin wannan abin da wa'adi da za a yi sannan kuma kwamitin su ne wato shafa kwamiti muna buƙatar su kawo nan tsarin tafiye-tafiyen da wakilwa da kudin motar zuwa da dawowa da kuma nisan guri muna buƙatar su kawo nan domin kada kai cewa wannan gari na waye ga kuɗin da za a biya zuwa da dawowa dai ba mu shi Allah ta ala cikin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيد مؤمن. يوانا تنبيهنا سوى شجاعنا وسنفاشي مبايع كل كثير شيء ما أقول أنا شيء شيء ما عندي فيها لا أقول فيها ما أنت وما أنت إلا مسكين
da farko dai muna taya ka murna da ka zama ɗan rigima ɗan daru a ƙarshe Allah ya nuna maka cewa rigima da daru da cin j- haƙƙin jama'a ba daidai ba ne da ma ka ce za ka tuban ai rahama ce wani ma fa ya yi laifin kuma shi tuban ma bai shirya ba kai yanzu ai Allah yana son ka da har ka tuno akwai haƙƙin wani akan ka ya kamata ka sauke saboda ka muna taya ka murna cewa wannan bidaya ce mai kyau mutum ya yi kure kuma ya nemi mafita abinda za ka yi kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ne idan ka ci bashin jama'a yayi maka yawa in ka gano su ka ba su haƙƙinsu ko ka nemi yafiyarsu wanda suka rasu akwai magadansu ka gano kuɗin ko ka ƙiyasta kuɗin ka je ka kai wa magadansu wanda kuma baka san su ba baka kuma san magadansu ba kuma ka san kuɗin to sai ka fitar da kuɗin kai sadaka da sunansu Allah ya kai musu lada wanda ko baka san su baka san yawan kuɗin ba to sai ka ƙiyasta kuɗin tunda ai akwai abin da aka iya ƙiyastawa ka ce in dai an tattara su a gaba ɗaya ba za su wuce miliyan ɗaya ba ba za su yi ƙasa da miliyan ɗaya ba to sai ka dinga fitar da wannan duk sanda ka samu kuɗi ka dinga ragewa dubu biyar ne dubu uku ne kana rubutawa kana sadaka da sunan Allah ya ba su ladan ranar alkiyama saboda haka ta nan ne za ka warware kamar da zuwa hadisin wato abu hurairata wanda imam muslim ya rawaito a tadaruna man al-muflis qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata qala inna al-muflis fi ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن تنيت حسناته من قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار sun ka ka katuba sai kai wannan wanda kuma ka kasa ko ka kasa tunowa ai Allah ya gani ka mai kyau ce akwai mutanen cikin da ba za su iya biyan bashin su ba sai dai Allah ya biya musu so da haka in kai wannan kyakkyawan niyya ka tuno duk wanda ka tuno ka biya wanda baka tuno ba kuma Allah subhanahu wataala zai biya maka saboda kyakkyawan niyyar ka ta cewa ka tuba na'am
sai da wannan tambaya wannan tana cewa ita tana fama da jinya a tebura ba ta iya yin azumi a jiki ta yau saboda tsananin cin dole ta kuka a jiki sa'an jibi ta yi dogara ma ta kuka a kwanaki shi ne kuke tambaya ya za ta yi haka za ta ci gaba da yi ko kuma a kowane hanyar da ya ta to jinya din iri biyu ce akwai jinyar da ana iya warkewa akwai jinyar da kuma ba a fahimci warkewarta da wuri ba idan jinyar ki mai warkewa ce to ramuwan ma haka zaki iya wanda kika samu in goma kika samu ki ɗaya ki huta bi ki ɗaya ki huta bi kin ga kin samu goma ana binki bashin ashirin to in kin zo ramuwan ma a bayan sallah haka zaki dinga ki ɗaya ki huta kwana biyu ki ɗaya ki huta kwana biyu kin ga kenan sai a wata uku zaki iya azumin wata ɗaya to sai ki hakan tunda iya abin da ya sawaka kenan fattaqullaha mastata'tum idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum in na umarce ku abu ku yi daidai gwargwadon ku salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin annabi ya ce yi sallah tsayin ba za ka iya ba zauna ba za ka iya ba kwanta ba za ka iya ba kai nuni da ka to da ka iya abin da za ki iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha al mashaqqa tajlibu at-taysira sai ki yi abin da za ki iya a hakan in kuma abin ya zamo cewa ba za ma ki iya ramawa ba wahala ta yi tsanani to kwanakin da kika iya azumin sai ki yi, wanda ba za ki iya azumin ba sai ki ciyar a bakacin su
Ana da yana tambaya yana cewa Allah ya taimake ka ya ce shi yana sana'a ne irin na aikin hannu misali glass fence buga blocks wani lokaci aka yi rashin sa'a don sun yi aikin sai ruwa da zai wanke wanda suka yi ma'ana ko ya rushe shi daga gidan wasu ya ce shi ba da zai ga wani asarar da ya masu ba ita da wani kuma na da wani aikin a kansa na wani
to babu ya ce kowace sharari da shi a kan haka to sharaɗin ya kamata ku yi idan mun gama aiki ja'ifa samawiya ta zo ta ɓata wa laifin mu bane ja'ifa samawiya shine iska ko ruwa wanda ya fi ƙarfin ɗan adam ɗan adam ɗin ma tafiya yake wata ran da ruwa saboda haka in ja'ifa samawiya ta zo na gama aiki na kaf ka zo ka ga na gama sai kuma daga baya wata annoba ta zo ta same ka to ba za ka mayar da asara kai na ka ce kai Allah ba zai ɗora ma asara ba mu yau asara amma in kuna kuna tsaka aiki abin ya zo ba ku gama ba to sai ku ɗauka kuma ƙaddara ku ta shafa sai ku sake sabo amma in kun gama an yi komai an yi hand over an yi komai sai bala'i ya zo to ba ku ya shafa ba so da haka ku dinga wa waɗanda kuke wa aikin sharaɗi cewa in mun gama aikin mu kaf bala'i ya zo ya shafa ku ya shafa amma in muna tsakan aiki bala'in ya zo to sai mu raba asarar mu sai mu ɗauki asarar mu sake maimaitawa abin da ya kamata ku yi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shurutihim bai kamata a dinga tafiya ba sharaɗi ba ka'ida ba shi yasa muke shan wahala ba shi ba ma rubutu sai mutum ya mutu a zuwa ana inkari komai ba za mu yi ka'ida ba shi ko musulunci dan ka'ida ne ku duba aya da ta kowace tsawa ce alqur'ani fa ba magana sallah take ba ba magana azumi take ba ba magana zakka take ba ba magana haji take ba ba magana me take magana bashi fa take bashi da ka'idar sa biyar wa yake bin wannan ka'idar zai dau bashi mai karba mai bayarwa mai rubutu shaidu da ajali ayar da kowace tsawon qur'ani mu'amala take magana akai mu'amalar kuɗi saboda Allah kai ka yarda da ni na yarda da kai amma Allah ce mu kuma shi kuma sai an rubuta sai an bi ka'ida sai an bi tsari so haka ya kamata komai a dinga yi zan maka aiki mai ka'ida yaushe zan fara yaushe zan tashi nawa ne haƙina amma nan burin-burin din da ake yi dole a ƙarshe wani sai ya cuci wani mutum zai zo ya ɗauki yaro yana masa aiki a kanti amma ba ya ka'ida ba cewa nan da shekara biyu zan sallame ka ko in kai kuɗin nan ya kai miliyan biyar na saka maka miliyan ɗaya idan ya kai miliyan uku kana da miliyan ɗaya ina da miliyan ɗaya jarin yana da miliyan ɗaya me yasa ba ka gaya ba yaro haka ba ƙarshe sai mu je ɗauke ka sai kuɗin yayi yawa yayi yawa yayi yawa in ka canza riga ka yi babur ka sai ɗan fili a bangare ka fara gini ya ce ka masa sata a zo a yi ta rigima ko ka cuce shi ko ya cuce ka haka za a ƙare saboda haka ka'ida tana da kyau almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla harama na'am
sai ma da kaza yana cewa ko wata abu ya ga sai da ce masu ke wanda ka kai da ruwa ya ce na ya dare da shi da ko da karkawar sama wannan ba kyau shi ɗaga wando ai style ne na wanda kake so yanzu da wani da ya zo da three quarter irin na gayu din na kaga wani ma iya guwa yake sa nasa na wani dan kwallo ne ko wani dan bal ne ko wani dan wurawa ne ya fito da America da wandonsa three quarter kaga haka ake sawa ko saboda haka kowa a bashe style din da yake so kai kayi na dan bal wataƙila kayi na wani dan daudu ko kayi na wani mawaƙi ko wani dan ƙwallo ka bashi shi kuma yana annabi tunda kai baka san na annabi don me zaka kushe yanzu a duniya ba a kushe wani kowa shigar da yake so yayi amma ya ranar alkiyama zai tashi da wanda yake so saboda haka bai kamata ka dinga wani izgili don ya zaɓi zai style irin na annabi ba akwai masu taya ɗin yan kwallo suna nan akwai masu yan bal wani ya aski irin na kaza irin na kaza irin na kaza wani ma babansa ya sa masa Ahmad wani ya sa masa Muhammad yazo ya canza da sunan wani dan bal kuma ana ganin sa a unguwa ba wanda ya masa kushe shi ko ya masa fada wani ma tambarin hoton dan bal din zai zo ya sa a gaban rigarsa da shi yake shiga masallaci duk unguwa ana gani ba wanda ya ce masa kala ina ruwanka Eh, wannan duniyar kowa yana da yanci yadda kake da yancin ka saba a Allah shi kuma yana da yancin ya bi Allah yadda bai hana ka ba kaiwa bai kamata ka hana shi ba kuma duk mai bin Allah ya fito ya taka ma ya taka ko ina a duniyar nan ya ce shi Allah yake bi masu sabansa ma suna samun ƙarfin gwiwa balle kai da kake kwatanta wani abu wannan izgilin an dinga wa shehu usman dan fodiyo shi da shi da fulanin da suka ka addinin musulunci har yanzu zaka ga fulani wandon su baya wuce nan to shine ba hausawa maguzawa na lokacin suke wa dan fodiyo izgili shi da almajiransa sai su ce wai saki wandan ka haye ruwan wai zuwa kai zaka haye ruwa ka dage wando tunda ka haye ruwan to ka saki wandan shi kuma sunna ce kada wandon ka ya dinga ketare idan sau sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko zani ka daura ko wando ka sa so da larabawa suna sa sani mazan suna sa wando mazan akwai masu daura zani akwai masu sa wando mu ne nan da wando da zani suka zo ban sai da haka ba sai na maza suka dauki wando mata suka dau zani amma ka zo su kasashen kuma zaka ga akasi limamin gari zagen shi da zani ya hau mun bayan juma yana cewa jibawa Allah to tun da al'adar ma aka fi tafi da Allah ko a kyale shi ya shiga sa in ba kafar ka zaka mai da ita kamar idan tantabara kai kai wa kanka kamar kafar tantabara irin namijin tantabaran nan haka wani zaka kafar sa take to kowa a bashi ya shiga da yake so bai kamata kai mai sabawa Allah ba a hana ka ba kuma mai bin Allah ka dinga masa izgili ba wannan ba daidai bane to akwai kamar da aka shina gidan marayu yana nan kuma a waccan shekara an nemi taimako an samu makudan kuɗi kuma gidan marayu alhamdulillah kullun gaba yake akwai katafariyar makaranta sakandire da firamare da ake ginawa a gurin da kwamfuta room bayan gidan marayu kuma ana tunanin ƙara yawan marayu ko muna tunanin ƙara kayan abinci da za a kula da su a ci da su da sauran marayu da suke gidaje wanda ba samu gatun zuwa wannan gida ba na ga muku wannan gida na marayu da muka gina shine irinsa na farko a tarihin arewacin Najeriya mai zaman kansa duk da ka gidan marayu ko na abokan makotakanmu na kiristoci ko kuma na gwamnati amma namu mai zaman kansa wanda musulmi suka haɗa kuɗinsu suka gina mai gashin kansa wannan shine na farko da muka fara ginawa a jihar gombe kuma wannan guri yana buƙatar mu ci gaba da renansa har ya fi haka to kun ga gine-gine sun yi nisa mutane da yawa sun yi alƙawura na kuɗi suna bayarwa mun ci a samu mutum dubu da za su dinga ba da naira dubu duk wata wanda zai ba mu miliyan goma sha biyu ranar mutum dubu din nan wasu musamman mata sun fi daurewa suna ta yi wani tun da muka bar azumi ya manta wani sai da na zo ma yanzu aiko da nasa yace to shi ya ma tashi daga sha biyar koma sha biyar to Allah saka ma da alheri ta ko ni bawan Allah ya aiko dubu hamsin a'a mace ce ma shi wata hajiya asma'u ta aiko dubu hamsin ta ce a saka asusun marayu ana neman abubakar sai aka samu bintu bukar umu bukar aka samu maimako abubakar in za a ba da kuɗi a wuri ne yake fara bawa sai ga abin nan ummu bukar sai yau ta fara to kun ga wannan muhimmi ne jiya a rundunar sojoji ta Najeriya reshen jihar Gombe sun aiko da kuɗi da atamfofi sun ce a saka cin asusun marayu yau kuma ga Hajiya Asma'u ta aiko da dubu hamsin a saka asusun marayu fi sabilillah ai mata addu'a tana da wasu bukatu Allah ya biya mata akwai wanda ya aiko da alqur'anai guda takwas daga wani bawan Allah ya ce a ajiye shi ana karantawa a yi masa addu'a akwai wanda aiko shadda ya biyar zani da turmi da ƙur'ani daga wata ‘yar uwa ta ce ita ma fi sabilin lahi to a ci gaba da kawo waɗannan gudunmawa a domin a taimaka waɗancan marayu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana wa kafil yatim fi hakahatayn fil janna dalilin mai kula da maraya haka za mu zama aljanna to Allah ya sa mu zama haka akwai sauran kuma yan uwa masu bukatu masu cin neman jarabawa za su jaraba a roƙa musu Allah ya sa su ci jarabawa to Allah ya sa ku ci jaraba ta duniya da lahira da mu gaba daya akwai masu neman mallakar muhalli ba su da gidajen kansu muna musu addu'a Allah ya ba su akwai masu neman jari don yin kasuwanci to Allah ya ba ku jari ku kasuwanci kuma ya sa muku albarka a kasuwancin ku kuɗi sosai ku taimaki kanku da addinin ku da al'umman ku akwai masu neman buɗe a kasuwancin su to Allah ya buɗa muku akwai masu neman samun mata na gari akwai kuma masu neman maza na gari mata na neman aure maza na neman aure to Allah ya haɗa ta gari da na gari akwai masu neman samun haihuwa maza da mata ba su taɓa haihuwa ba to Allah subhanahu wataala ya ba su ƴaƴa na gari kada ka ce Allah ba ni akwai dan Allah ba ni bahaushe in ya ga yaro ya kan gare sai ce sai ka ce dan Allah ba ni ma'ana mutum ya nema ya nema bai samu sai ce kowane iri ma a bashi to kada ka yi wannan Allah ya baka na gari akwai masu neman ‘ya'yansu sun kan gare kuma suna roƙon a roƙa musu Allah Allah ya shirye musu da ‘ya'yansu to Allah ya shirye su gaba ɗaya zama masu amfani akwai masu neman tsari suna tafiye-tafiye direbobi ne suka ce a musu addu'a Allah ya sa sana'a su su gama lafiya akwai masu neman aiki akwai masu neman waraka a gida da asibitoci akwai masu neman hadda alkur'ani da bukatu iri-iri ga sunan kowa ya rubuto ƙarshe za mu tawassali da sunayen Allah da sufofinsa maɗaukaka da duk abin da an roƙi Allah da shi yake amsawa in an nemi tsari da shi yana tsarewa wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda Allah yake so a kira shi da shi a masa magiya da shi a lallashe shi da shi ya amsa to muna roƙon Allah da waɗannan sunayen Allah ya amsa mana dukkan bukatunmu ya tsare mu daga dukkan abin ƙi ya kuma zaman zaunan mana da ƙasar mu lafiya dukkan masifu da tashin hankali da ke faruwa a ƙasar nan Allah ka yaye mana shi Allah in laifinmu ne ya jawo haka to Allah mun tuba ka yafe mana in wani bala'i ne Allah ka jarabce mu da shi to Allah mun koma gare ka ba mu da kowa sai kai wannan abu ba mai iya yaye shi ba mai iya kwantar da shi da karfin soja ko da karfin tsaro ko da sa doka ba zai iya kawar da wannan abu ba sai an koma ga Allah to haka da ni da kai da ke da mu duka kowa ya duba ya ga abin da yake mai kyau ya ƙara ya ga abin da yake da kure ya rage Allah ya gyara mana halayen mu da ɗabi'o'in mu da garin mu da ƙasar mu ya sa mu ci moriyar arzikin da ya zuba mana cikin ƙasar nan Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك